أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن سادة التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما سرارم أريد وانا لوكتي الأمة قد مقرن كيوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ranar talata goma sha tara ga watan sha ɗaya watan zulƙaida a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar hiyayyen halitta farin jakada annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zawa madina wanda yarda ashirin da tara ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Allah subhanahu wata'ala wanda sai ya so ake. Fa'alu lima yurid ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muka mashi taken mu koyi ibada. muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacin littafin Allah alkur'ani mai girma mu samu dacin sunna ingantata ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma abin da magabata na kwarai suka tahi a kansa salafi sali tuntuban harshe Allah ka tsare mu karancin ilimi abin da mu gane mana addini Allah gane da mu yan uwa musulmi muna nan a cikin wani littafi namu mai albarka littafi muna fiƙihu kuma ɗaya daga cikin littafanmu na magabata al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abil hasan ali maliki ash-shazili rahimahullah fi mazhab imam malik radiyallahu anhu a cikin mazhaba ko mu ce fahimta ko ba da fatawa ko karanta suwawar shahi addini ƙarƙashin fahimta ta imam malik dan anas imam darul hijir Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yarda da su Allah ya musu rahama kuskuren su Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare musu daidan su Allah subhanahu wa ta'ala ya limka musu da kullum magabata suna faɗa cewa abin da ka ji mun faɗa yari da littafin Allah da suna ingantatta ka kama shi ka yi riko da shi wanda kuma muka faɗa kaga ya ci karo da ayan alkur'ani mai girma da kuma suna ingantatta ka bar shi domin littafin Allah mai girma da kuma suna ingantatta wannan shi an mazhabinsu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya limka musu abin da suka yi daidai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya kankare masa yan uwa musulmi waɗanda suke bin mu da waɗanda suke ƙoƙarin zuba dukiyarsu domin isar da wannan saƙo zuwa ga al'umma da sauran 'yan uwa waɗanda suke fuskar na'ura suke ɗawainiya domin isar da sautinmu zuwa gare ku. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da mu da muke gabatarwa Allah ka sami tarayya a cikin ladan. Allah subhanahu wata'ala ka biya buƙatunmu na alkhairi. Allah subhanahu wata'ala ka sanya mana akhilasi. Ka sa muna yi dan kai don yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa don ta kasance hiyar uliya ita ce maɗaukakiya. Yi da ba dan kai ba ya Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu ya Allah. Allah ka sanya mana ikhlasi yan uwa halittar mutum asalinta da aljan Allah ya halicce su ba don komi ba sai don su yi bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li abudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil matin wani guri yace qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin yan uwa musulmi an halicce mu idan mu yi bauta ga Allah subhanahu wataala wannan bautar ba ta yi wa sai ka koma karantar manzo sallallahu alaihi wasallama yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bautatawa Allah yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi aikin haji yaya yayi aure yaya ya aurar yaya ya gudanar da rayuwarsa ga baki ɗaya domin Allah na cewa laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera tabbas kuna da abin koyi kyaukyawa a cikin koimata rayuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga dukkan mutumin da yake kamnar game da Allah alakhira salim alim ga dukkan mutumin da yake kamnar wato ya samu gidan aljanna kuma ya ci gaba da ambaton Allah ambato mai yawa kuma yana cewa in tudi uhu ta hatadu idan kuma yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya zo muku da shi kun shiru wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna la shadidul iqab duk abin da manzo ya zo muku da shi ku kama shi ku yi ku yi aiki da shi abin da ya hane ku kai tsaye ku hannu da shi saboda haka ƴan uwa musulmi tabbas rayuwa ba ta yiwa sai mun koi mata rayuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin mu samu gidan aljanna mu samu haduwa da Allah subhanahu wata'ala salim alim Allah subhanahu wata'ala ka datar da mu akan sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya jikan iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu malamanmu waɗanda suka rasu Allah subhanahu wata'ala kai musu rama masu rai Allah ka tsawon lokaci mai albarka Allah ka sanya musu adalci Allah subhanahu wata'ala idan lokacin su da namu yayi Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus shugabannin mu Allah ƙara musu imani da adalci ƙasa da gari Allah ka zamanar da mu lafiya daman da muke ganin alamunta ya Allah kai ne Allah ka sanya albarka a cikin damunan mu ka mu damana mai albarka ruwan sama daidai ƙarhi mu na ƙasa daidai ƙarhi mu talauci da kakana ka yi Allah karba mu da shi ya Allah kasashen mu Allah subhanahu wataala ka zama da mu lafiya dukkan wata fitina wadda mun santa ko mun santa bai Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana ƙasar mu da garin mu Allah ka ba mu zama lafiya cikin dukkan kasashen musulmi Allah ka ɗauka kalmar ka zamanto ita ce madaukakiya a dukkan duniya ga baki ɗaya Allah subhanahu wataala ka tsare jami'an mu na tsaro ka tsare mana ƙasar mu yan kasuwar mu da ma'aikatan mu da yan kwadagon mu masu neman ilimi Muhammadiyya da na boko masu karanta saboda da wa'azzuka Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwarmu yaran mu yan mata waɗanda ba su da mazajen aure Allah kai ne Allah ka aurar da su ga mazajen aure zawarawa Allah ka aurar da su mu masu auren Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ba mu sabon arziki na alkhairi Allah ka tabbatar da mu da zuriyar mu akan sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam yan uwa muna cikin wannan littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta Abil Hassan Ali al-Maliki Ashadi rahimahullah fi mazhab Imam Malik bin Anas rahimahullah a cikin mazhaba da fahimta da ba da fatwa da karanta suwa ta ilimi na addini domin gyaran ibada amma akan fahimta ta Imam Maliki dan Anas yan uwa a sati da ya gabata mun tsaya a cikin darasi ne na 45 yau muna neman jagorancin Allah subhanahu wataala Allah kai ne Allah ka jagorance mu alƙashin littafinka da sunna ingantattun manzanka sallallahu alaihi wasallama za mu tashi darasi na arba'in da shida Allah subhanahu wata'ala tuntuman harshe ka tsare mu ba da bismillahir rahmanir rahim malai ce fasalun rabewa ko ka ce wannan fasali ne yustahabbu taqdimul fi'ri an so a gabatar da buɗe baki bi ma'ana a gaugautar da buɗe baki daga zarar rana ta faɗa ɗan uwa musulmi an tabbatar da rana ta faɗa kana cikin azumi azumin na farilla ne ko na nafila azumin litinin ne da alhamis wato azumin ashura ne ko tasu'a azumin sitta shawwal ne ko azumin wato sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata ayyamul bid an so to ka yi gaugawar wato buɗe baki kuma an so wata akhiru suhur ka jinkirta sahur sai gab da kusan hudawa alfijir ka tsida gab kana tsammanin ko ka tabbatar yanzu bai wuce minti goma ba ko sha biyar a ce alfijir ya keto ga masu kirdada ga mantar ta zamani an so wato a ɗan jinkirta shi lokaci ya kusa alfajir zai keto ka tsira kenan kakka tashi cikin dare kamar sha biyu ka ce ka yi saur jinkirta shi ake sai can alfajir ya kusa bai wuce minti talatin ko awa guda ba ko da ke yanzu matanmu suna tashi tsura mana zazaye kaga akalla ka samu awa ɗaya tsakanin saurkin ɗora abincinka da shirye-shiryenka kan a ce an yi zazahe an dama hura ko an dama maka abin sha wato inda ake dafa abincin ake zazahe domin aksar mafi yawan jama'a anan mu mu na hausawa wato ta da mata ake su ɗora saurin to ka gani kenan sai a diba kamar awa guda ta rage domin kafin a samu a ci a dafa abincin a yi wanke-wanken kaya a yi shiri a tada kowa ya yi shiri kaga akalla dai an samu minti talatin ko minti arba'in kenan an sunna ce a jinkirta shi sai gab da kusan alfijir ya keto zai keto shi kenan sai a tsaye da cin abinci shi kuma a yi shi kusa da lokacin alfijir zai keto minti talatin ne ya rage a tashi ana saur ana ci ana sha bai wuce minti goma ci to yanzu na minti goma alfijir da keto kowa ya yi kokari ya tseda idan kaga sai a tseda saur shine wato a gabatar da buɗe baki a gaggauta shi da rana ta fada ka tabbata rana ta fada ba sai duhu yayi ba da wannan muke kijan hankalin yan uwa waɗansu su ce sai duhu ya shiga rana ta fada sai duhu ya shiga sha ruwa wannan bai cikin karantar magabata dan uwa musulmi da zarar rana ta fada ta kadimul fidir to ai gaugawar wato bude baki a sha ruwa sahur an samu a jinkirta shi sai alfijir ya kusa hudawa a tashi a ci abinci bai wuce ba yan wato mintuna zai keto ga masu kirdara ga mantar shikenan sai a tsaye da saura shine malai ke karantar da kai ana an so a gabatar da buɗe baki a yi shi da gaugawa an so a jinkirta saurin wa kafin lisani anil hazaya kuma an so mutum ya kame bakin shi daga zance na banza zance marar amfani kwashe-kwashen zance ɗan uwa musulmi idan kana azumi ka kame harshenka daga zance surrun zance yawaita zance dan uwa musulmi ka kiyaye wannan domin da yawa daga cikinmu za ka gani muna wato yawaita surutun abinda ba zai amfane mu ba a duniya ba zai amfane mu a lahira ba zance marasa amfani ka kiyaye shi a harshen ka saboda kana da azumi dan uwa musulmi ka kiyaye wannan walfushi da kuma alfahasha alfahasha alfahasha zancen batsa min alƙauli na daga waɗa kinan kaga ɗan uwa musulmi ana malam yana nuna maka bayan ka kame daga ci da sha da sha'awa to bakinka ka nisanta da shi daga zancen banza daga sururun zance zance marasa amfani da kuma alfasha zance wanda yake mummuna na alfasha ɗan uwa gaɓaka ta kame hannunka ne ya kame daga inda zaka ɗora shi wurin saɓan Allah ɗan uwa ko da azumi ko ba azumi ba amma inda ya fi tsanani babu kamar kana azumi hakanan ƙahonka hakanan idanka duka kame shi da kallon abubuwa wanda suke na saɓan Allah na alfasha ganinka tahiyarka ƙawarka kunnanka daga sauraron abin da yake na alfasha ne na banza ne to ka kame wani mai hikima yake cewa idan mutum yana azumi mutum musulmi in yana azumi to dukkan gaɓuɓuwansa shi ma su ma azumi suke gaɓuɓuwa gabaki ɗaya sun shiga su ma kamewa daga dukkan saɓan Allah subhanahu wata'ala ɗan uwa musulmi idan sai ka diba ɗan uwa malam ya kawo maka da farko wato yin buɗe baki a gaggauta shi da kuma saur ɗan uwa musulmi ka lura da wannan ka lura da wannan manzan rama alaihi salatu wassalam a cikin hadisin sahal bin sa'ad radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu nasu bi khairin da dai mutane ba sa gushewa suna bisa kan alkhairi ma ajjalul fidira mutukar suna gaggauta buɗe baki mutabaqun alai al'umma musulmi ba sa gushewa suna akan alkhairi bi khairin yace mutukar suna gaggauta buɗe baki ashe in aka ce maka alkhairi ya shayi alkhairin duniya ya shayi alkhairin lahira la ya zalun nasu ya ce bi khairin ma ajalul fidiya da dai mutane ba su wuce suna musu kan alheri dan uwa ina mai neman alheri dan uwa na duniya da na lahira to in ka dauki azumin litinin ko alhamis azumin ashura ko azumin tasu'a ko azumin sita shawwal ko azumin rana arfa ga wanda bai aikin hajji ko azumin sha uku sha hudu sha biyar ko azumin ramadana to daga zaran rana ta fada in dai kana son alkhairi tana faduwa ka sha ruwa haka manzo rama alayhi salatu wasallam ce ma ma la yazalu nasu bi khairin ma ajal fidir da dai mutane ba su guji suna kan alkhairi mutakar suna gaggauta buɗe baki mutabaqun alayhi kadiba kuma wato tabbatar da sahur akwai albarka a cikinsa ‘yan uwa musulmi. Nan muke kira ga bayan Allah da suke cewa suna rashin lafiya, wani ya ce in ya yi sauri ya ci abinci, in garin alawa cikin shi yana kumbura, wani ji cikin shi yana ciwo, to ɗan uwa samu wani abin da bai sa ka wannan. Ko da ‘yar kwata ta ruwa ce da niyyar tabbatar da wannan sunna ta yin saur a lokacin da zaka ɗauki azumi. Bayan ka jinkirta shi, saurkin alfijir ya kusa ka ci abincinka kafin alfijir ya keto ka tseda to dan uwa musulmi kai kokari kai ko da kwata guda ɗaya ne hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara da shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakatan muttafaqun alaihi ku yi saur domin a cikin sha'anin saur akwai albarka muttafaqun alaihi hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi. A cikin wata ruwa ce, ta saharu fa inna fi sahuri barakatan walau bi shurbati ma in a wata ruwaya. Ku yi saur, a cikin saur akwai albarka daga bakin da wa mayan ɗiku anil hawa in huwa illa wahan yuwa sallallahu alaihi wasallama kina. Manzara ma alaihi salatu wasallam ya ce, ku yi saur, lalle a cikin sha'anin saur akwai albarka. abin da ka ji manzon rama alaihi salatu wasallam ce maka akwai albarka ka san albarka ba ta wasa bace dan uwa sallallahu alaihi wasallam wani guri yace ku yi sauro a wata ruwaya domin a cikin sha'anin sauro ku yi sauro lalle a cikin sha'anin sauro akwai albarka kai ku yi sauro kinnan in ji manzon rama sallallahu alaihi wasallam walau bi shurbati ma in ko da da kwatace ta ruwa kaɗan kwata kaɗan dan ya sauro saboda ganin irin alkhairin da ke cikin sauran. Kuma abin da ya bambanta aziminmu da azumin Yahudawa, ko nasarawa akalatu sahar cin abincin sauro sai ka koma hadisin amr bin as radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala amr dan asi yace Allah ya ƙara yarda da shi ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zarata waɗanda suka ba da lokacinsu domin karantar da al'umma ƙarƙashin littafin Allah da sunna suna tsunkulo mana sunna sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama domin mu yi rayuwa rayuwa kyaukyawa abin dan asi yake cewa lalle manzara ma alaihi salatu wasallam yace faslu ma baina siyamina wa sawmi wa sawmi ahli kitab akalatu sar rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi yake cewa lalle manzon rama alayhi salatu wasalam ya ce abin da ya raba aziminmu da azimin mazawalitai fasulma bayna siyamana wa siyami ahlul kitab akalatus sahar abin da ya raba tsakanin aziminmu mu musulmi masu la ilaha illallah muhammadu rasul sallallahu alaihi wasallama shine wato akalatus sahar cin abincin saur wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi idan muka koma cikin wani littafi namu mai albarka na almakadamatul iziyar jama'atul azhariya ta abil hassan ali malik ashazili bayan mala ya ce maka an so gabatar da buɗe baki daga rana ta faɗa ka jinkirta saur ka kai shi a cikin tsatsakin dare can alfitir ya kusa a tashi a yi saur ka hanya keto a tsira malam ya karanta da kai ka kame halin shanka ka kame halshenka daga zance na banza zance marasa amfani ka kame halshenka daga ƙuƙuwanka daga dukkan alfahasha na daga waɗa ne watarki siwaki bin raɗabi malam ya ce kuma ka bar yin asuwaki da ɗanyen abu ɗanyen inci ka bar yin aswaki kana azumi da ice wanda yake danye saboda shi danye wato dan gugukin nasa yana iya wato shiga cikin makogoranka wa tarki mubalagat fil marbanati kuma mai azumi ya bar kai gaya ya bar kai mutuka a cikin sha'anin kurkura baki wal istin shaqi da shaƙarwa an so mai azumi in ka zo za ka yi arwalla wurin kurkure bai tukar da karin yin shi matuƙa ka tsananta ƙwarai hakanan cikin shakarwa saboda in kana kurkura bakin da ƙarfi wufkan ka tantamce za ka ga yaushe cikin makogoranka cikin azumi na kan karewa daga yana karewa daga abin da ya wuce daga makogoro ne ko ido ne ko hanci ne ko kunne ya je ilal ma'ida ya zuwa war hanji kaga daga nan yake bi to malam ke karantar da kai ka bar kai mutuka a cikin kurkura baki da shakarwa kuma an so wa somu yomu arfati ligairi hajjin azumin ranar arfa ga wanda bai je ba aikin hajji Allah bai kaddara ba a yi aikin hajji da ku a wannan shekarar to an so mu da muke nan wanda Allah bai sa muka tahi a wannan shekara ba zuwa ga aikin hajji su alhazai suna hilin arfa suna hilin arfa suna ta'ambatan Allah ranar tara da wata sun yi tsayuwar arfa suna ta'ambatan Allah har rana ta fada rana tana fadawa sai su bar hilin arfa su zo musdalifa in an zo musdalifa a haɗa magariba da isha a kwana anan gari na wayewa sai a isa mina domin yin jifa to idan shekarar Allah ya ƙaddara kai baka samu halin tafiya ba to an so ka azumci ranar arfa sai ka koma hadisin abi qatada radiyallahu anhu qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an saumi yomi arfata an tambayi manzon rama alaihi salatu wasalam daga sha'anin azumin ranar arfa ina matsayin shi wace irin farala za ka samu idan ka azumci ranar arfa kai da baka je aikin hajji ba ke da baki je aikin hajji ba wani irin alkhairi za ki samu ina matsayinsa aka tambayi manzon rahama alaihi salatu wassalam all sai manzon rahama alaihi salatu wassalam ya ce yukaffiru yukaffiru sanatal madiya wal baqiya shi azumin azumin rana arfa yana kankare kurakure na shekara biyu shekarar da ta wuce da shekarar da kake ciki rawahu muslim wannan hadisi na abi katada wanda ya zance an tambayi manzon rama salatu wasalam ga sha'anin ina matsayin azumin ranar arfa ya ce yana kankare shekarar da ta wuce shekarar da ke ciki imam muslim ya fitar da shi yan uwa gina ka gani yan uwa a nan cikin wannan littafi na al-muqaddamatul izziya li jama'atul azza ta abil hasan ali malik azali mawla fi mazhab malik yake cewa wa sawmu yawm arfa an so kai azumin ranar arfa ligeri hajjin ga wanda bai je ba aikin hajji yan uwa musulmi wa yawmu tasu'a wa ashura'a an so kuma mutum yayi azumin tasu'a da kuma ashura yan uwa an so ka azumci wannan ranar azumin tasu'a da ashura wannan sunna ce a gare mu azumin kwana tara kwana tara ga watan muharram idan muharram na sabuwar shekara ta musulunci ya kai tara da shi da kuma goma da shi to ana so ɗan uwa musulmi ka azumci wannan ranar saboda irin alkhairin da ke cikin azumin ashura sai ka koma shi ma hadisin abi qatada radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama su'ila an siyami yomi ashura faqal yukaffiru yukaffiru sanatal madiyar rawahu muslim abi qatada Allah karshe ke cewa an tambayi manzon rama alaihi salatu wassalam daga sha'anin azumin ranar goma ga watan Muharram shine Ashura. Faƙal sai manzan Rama alaihi salatu wasalam ya ce kafiru sanatal madiya yana kankare azumin shekara yana kankare kurakurai na shekara guda. Yukafiru sanatal madiya shekarar da ta wuce da ta wuce to kurakuran da kai abana kai akan kuskure bayan ka nisanci manya-manyan irin su ƙarya sata cin kuɗi da ruwa yaudara anamimanci zina ƙeta hasada baƙin ciki manya-manyan zunuban nan dai ka nisance su to ana kankare maka azumin shekarar da ta wuce in ka azumci ranar wato goma ga watan muharram kaga yanzu muna cikin watan sha ɗaya watan sha biyu ya kama wanda a cikin shi ne muke da aikin hajji shi ne muke da azumin ranar arfa idan watan goma sha biyu ya kama aka yi kwana ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara alhadisin wuta hilin arfa mu da muke nan sai mu azumci ranar wato tara ga wata kenan kuma halo azumin shabi ba ya kare watan shabi in ya kare kuma za mu shiga almuharram sabuwar shekara ta musulunci idan shi ma almuharram kin ya kama ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara an so ka azumci tara da goma sai kuma anibin abbas radiyallahu anhuma qal abdullahi dan abbas Allah ya kare da shi yace manzon rama alayhi salatu wassalam yace la'in baƙitu ila ƙabilin la'asuman na tasi'a, in Allah ya ƙaddara rayuwata ta kai shekara mai zauwa, zan azumci tara. domin sa'ama Yahudawa da Nasarawa. Domin manzara alaihi salatu wasalam da ya azumci azumin ashura goma da wata. Sabi suka ce, Ya Rasul, ai wannan rana ce da Yahudawa suke girmama wata, ranar da Allah ya halakar da Fir'auna ya tsiratar da annabi Musa alaihi wasalam. To, in ta kewayo suna azumta wannan ranar. manzara alayhi salatu wassalam ya ce ai mu muka yi cancanta kusa da annabi musa to tun da haka ne in shekara ta zo yanzu mu yi manzara alayhi salatu wassalam ya azumci goma kuma ya umarnin da a yi azumin goma ga watan muharram ito don a sama yahudawa in shekara ta isko shi da ran shi allah ya kaddara kwanakin sun kai shekara mai zawa zai azumci tara da goma wannan shi ake nuna maka sunna ne ka azumci tara ga watan muharram in bai samu ba ƙoƙarin kadda goma da watan muharram ta baka shine azumin ashura za a kankare maka kurakuranka na shekara da ta wuce yawwa musulmi to shine anan mala yake karantar da kai da cewa wato wa somu yomi arfata da azumin ranar arfa ligeri hajjin ga wanda bai je ba aikin hajji wa yomi tasu a da azumin ranar tara da wata wa ashura a da azumin ranar goma ga watan muharram tara ga watan muharram da kuma goma wa salasatu ayyamin min kulli shaharin da kuma azumin kwana uku a cikin kowane wata na musulunci dan uwa duk wata in ya kama an sunnanta maka sunna mustahabiya ka azumci sha uku sha hudu sha biyar wala takhtassu bi ayyamil bidi ba a keɓance shi ba da kwanuka horhoro wala yukrahu yawm sawmi juma'ati malaci ba karhanta ba azumin ranar juma'a mun faridan ita kaɗai wanda zai yi shi wato ita kaɗai sai dai ana gani an ƙi azumin keɓance rana asabar ita kaɗai hakanan kuma ita kanta ranar juma'a keɓance ita za ka rinka azumta ta ita kaɗai ba tare da ka gama mata ba wata ita kaɗai ce za ka azamta to wannan an karanta maka wannan amma idan za ka haɗa ta ka yi juma'a ka yi subdu ko ka yi subdu ka yi ladi ko ka yi juma'a ka yi subdu shikenan haka nan wayi kurahu zauqul milhi an ƙi ɗanɗana gishiri ga matan da suke ɗora mana abinci ko yanzu mazan ma suna abincin ɗanɗana gishiri makaruhi ne in ku an ɗanɗana ga yadda shari'a ta ce wa mujjuhu to a tohar da shi daga ka ɗora niyyar da kike ko kin ɗora miyar da kike a saman harshen ki domin ɗanɗanan gishiri babu laifi kina ɗorawa sai ki tohar wa muqaddimatu jima'i haka nan makaruhi ne magabacin jima'i kal qublat kaman sun ba wa mubashir shahe ne jiki duk makaruhi ne mai azumi a ce yana sumbatar matarsa ko yana ko yana shahe ne da ita wannan makaruhi ne saboda gudun mai ka aje a hada zuwa ga maziyi ko hatta kuma zuwa ga maniyi azumi ya kari in a ramadana ne ka ka fara zaka yi ana in maziyi ne wasu na gani anan zaka rama guda daya azumi ya kari idan kuma ni ne ka fara ce azumi sattin ne to mana yake karanta da kai makaruhi ne ba a san wannan wata fakuri da tintini ka rinka saka sha'awa a cikin ranka wa nazarin mustadama da kallo wanda yake madawwami ƙurruka ƙurama matarka ido dama ai mata wanda ba matarka ba ce baka ƙura musu ido dama sai dai in kallo ne guda ɗaya na asan wane ne ya wuce wannan waɗansu da suna gani babu laifi daga wannan kuma babu mustadam wanda za a dawwama a ƙura mata ido ana kallon ta ba ai wal mula abati da wasanni in ulimati salamatu idan an wato kubuta in an san an an kubuta da ulimatu salama idan an amince ma salama a aminci an kubuta daga amincewa wa ya harumu alaihi dalika to wannan ya harumta a gare shi kamar sumba kamar mubashara kamar kallon wani duk ya haramta kallo wanda yake madawwami ko da an san za a kukuce ma wato aminci wa ya harimu alaihi zalika wannan ya haramta a gare shi wala ya fitar lisa'imi a taɗawi'i li azimatin au gairi ha in ji mala in ji mala ya ce wala yi fiɗiru lisa'imi mai azumi baya wala yi fiɗiru sa'imu taɗawi mai azumin taɗawi shi ne azumin nafila ba zai ci abinci ba li azimatin don wata niyya daban ka ce kana azumin nafila ka ajiye don wata niyya da ma'augairiya ko waninta kawai don wani abu daban yau kuma wa ina halafa alaihi bi talaq idan ya rantse da Allah ya ce zai bi talaqi salas zai ya rantse da Allah ya ce zai saki matarsa saki uku au itiqin ko kuma ya rantse zai wato iyauta baiwa hunisa to ya samu ya yi karin rantsuwar da ya yi tun da bai yi sakin uku ba ya ga bai dace ba ko kuma iyauta baiwar ya ga bai iya ba to ya samu ya yi kari illa an ya kuna ahada walidaihi au shekahu sai dai idan ya kasance ɗaya daga cikin mahaifansa ne ko malaminsa fa inna yudihi to wannan sai ya bi shi iza kana ala wajhi ra'afat idan ya kasance a bisa fuskar ta tausayi li idamati sauman li idamati sauman domin dawwama da ci gaba da azumin sa wannan sai ci gaba da azumin sa wa man abdara fi nahari ramadana yo ko idan mutun ya ci a cikin watan ramadana da rana amdan da gangam ka san watan ramadana ne ake ciki an ɗauki azumi ka zo ka ci abinci da gangan ba ɗan bulaguro ba ne ba ka ɗauko shi ba daman daga can inda ka tashi ka aji shi za ka yi bulaguro a'a da azumin aka tashi da kai ka ci abinci da gangan ausa hawan ko akan mantuwa waje ba alaihi alaihi qada'uhu in jimala to ya waje ba anan mutum ya rama azumin wai asama kuma ya yi sabo in kana amda in ya zamanto da gangam ne wata jibu alaihi kafaratu nan ka fara ta wajaba a kansa. Bi'ari salasati ashiya'in da ɗaya daga cikin ababe guda uku, ka ci abinci a Ramadana da gangan ba akan mantuwa ba. Domin idan akan mantuwa ne ka mance ka ci, manzara masu Islam duk wanda ya ci da azumi a bakinsa akan mantuwa. to Allah ne ya ciyar da shi ko ya shayar da shi ya ci gaba da azuminsa amma da gangam a ramadana to anan ka fara ta waje ba akan ka bi ahli salasati ashiya'in da ɗaya daga cikin ababen nan guda uku ala takhayyiri absa zabi wahiya ababen nan guda uku ga wanda ya ci ko ya sha da gangam a ramadana ya karya aziminsa ko ya sar zuwa ga iyalansa wahiya su ne imma id'amu sittina miskina ko ka ciyar da talakawa sattin kullu wahidun muddun bi muddihi sallallahu alaihi wasallam kowane ɗaya daga cikin wato talakawan nan kowane ɗaya daga cikinsu to sai ka ciyar da shi mudu ga mudun annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ka ɗauki shinkawa kama mutum ai kaga sai ka gama da abin da hota za a samu a yi miya ko da hawar da mai ce sai an gama da kuɗi to ana so don kyautatawa ko kuma a ka yi abinci wanda zai ishi mutum tsaka-tsakiya shi ba ƙarami ba shi ba babba ba tsaka-tsakiya ne na mutum sattin idan ka ci a ramadana da gangam ka ɗauki azumi ka ci da gangam abu na farko kafara ta farko ciyar da talakawa sittin kullu wahidin kowane ɗaya daga cikinsu muddun muddu zakka ba da midi sallallahu alaihi wasallama ga muddun annabi dai wannan da muka sani muddun nabi na iyaye da kakaru da muka isko shi za ka ɗauka ka bada ka ɗan haɗa da kuɗi in kuma ka yi abinci ma daidai cin mutum guda an zuba miya ko an yi shi da miya shi sai ka aika ma mutum ɗaya har ka ciyar da mutum sattin ɗai-ɗai-ɗai-ɗai na wanda zai ishi mutum guda sai ka yi sattin wa huwa afdalu in ji malai ce shi yahi wannan ciyarwa kin wannan domin ka jinjina ka girgiza gobe ma ka ƙara a dukiyarka a ce yau kai ka ciyar da mutum sattin kaga abin ba na wasa bane ka bashi abin da zai ci ya ƙoshi wa huwa afdal in jimana shi abu na biyu cikin kafara ga wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha a ramadana na haran in ji malam da rana kirikiri iti ƙuraƙabatin mu'minatin can ka ciyar da warko nan kuma ausiya mu shaharai mu ta ne ko ka yi azumin wata biyu a jere na warko ciyarwa mutum sattin na biyu ausiya mu shaharai mu ta ne ka yi azumin wata biyu a jere a dalilin ɗaya da karya a ramadana da gangam ba akan mantuwa ba wannan muna jaddadawa in akan mantuwa ne manzon rama alaihi salatu wasalam ya bayyana Allah ne ya ciyar da kai Allah ne ya shayar da kai ka ci gaba da azumin ka azumin ka yana amma mutumin da ya ci a ramadana da ganganci da gangam to yana da ɗaya daga cikin ababe guda uku da zai zaɓa ya yi aiki da su ko ya ciyar da mutum sattin talakawa da mu da annabi sallallahu alaihi wasallama au siyamu shaharai ne ko kuma ya azumin wata biyu a jere cir kamar ka fara wanda ya kashe mutum ne akan kuskure ko da an yahe masa ko ya biya diya to ya yi ƙoƙarin yin azumin nan wata biyu au iti ƙuraƙabatin ko kuma ɗiyo ta baiwa muminatin ko kuma mumina ka ɗiya wata na cikin uku ka ɗiya wata baiwa mumina ka sayi ba yanzu na bayan suke kamilatin cikakka mumina ce wadda a ko'inanta babu wani ɗosa ne wato na wani abu daban ka sai baiwa ka ɗiwata ko mutum ya ciyar da talakawa sattin ko ya azumin wata biyu a jere au iti ƙuraƙabatin mu'minatin ko ya ɗiya wata wuyayen mumina kamce ka gairo mutalaffaqatin salimatin gaira mutalaffaqatin salimatin ba wadda aka mutalaffaqatin ba ababen wato wadda take ababen rabawa ba mutalaffaqatin makubuciya la tustahaqqu biwajhin kuma hallo wadda ba a cancantar da ita ba biwajhin da wata huska daban ba to ita zaka samu baiwa mumina kamila cikakka wannan shine ababe guda uku ga mutumin da ya ci a watan ramadana yan uwa musulmi busakan da gangan shine mala ya kawo maka bayanin su anan ɗan uwa musulmi sai babe na gaba malam ya ce albabul khamis babe na biyar fil itikafi a cikin sha'anin itikafi wa haƙiƙatu haƙiƙanin abin da ake ni da al'itikaf mu ce itikaf le zama tar masallaci anan malam sai ya kawo ya ce allubusu fil masjid haƙiƙanin abin da ake da itikafi shine zama a cikin masallaci li ibadatin ga wata ibada ta musamman ta musamman kuma shi itikafin nan ba a yin shi sai a masallaci dan uwa ka gane haka imma masallacin jami in juma'a za ta riske ka masallaci juma'a za ta riske ka alsahinka ka shiga itikafin ka raba duk wata alaƙa ta duniya ka ƙaura ka je masallaci da azumi a bakinka muhimmin ma a cikin goma ta ƙarshe a cikin watan ramadana to in har juma'a ta same ka ta riske a cikin kwanakin da ka ɗauka za ka yi itikafin to an so ka je masallacin juma'a in kuma za ka je ma wani suna gani masallaci unguwa kana iya ka je ka zamna kwana ɗaya ne ka ɗauka kwana uku ne kwana goma ne domin zara masallar salama yakan yi waɗannan kwanakin na itikafi ya yi kuma matan shi irin su umar mu'minin aisha sun yi sun je sun yi itikafi sun zamna a masallaci daga abu na farko azumi a bakinsu abu na biyu shine sai ibada kawai babu wata alaka da wanda muke kiran yan uwa da suke zuwa itikafi kuma salular su maimakon su kashe su hudda dukkan su raba kansu dukkan wata alaka ta duniya Allah suka sa gaba sai ibada sai azumin su in ka gaji ka kwanta ka yi barci ba laifi bane to abinda ake cewa haƙiƙanin itikafi shine allubus fil masjid wani suka ce luzumul masajid le zamtar masallaci ka ƙaura masallaci ka zamna li ibadatin don wata ibada ta musamman ala waje makhsusin a bisa huskar abin keɓancewa wa aƙallu mafi ƙarancin itikafi in je masallaci in zamna da azumi a bakina mafi ƙarancinsa azumin yini da dare kwana ɗaya kenan mafi ƙarancinsa yini da dare. Wa akmaluhu mafi cikarsa ba a cewa ne ya yi itikafi cikakke a shiratu ayyamin kwana goma goma wannan ta ƙarshe sai ka je ka shiga. An ƙare idi ranar idi da sahe na sallar azumi sai ka tattaro kayanka ka dawo zuwa ga iyalanka ya zuwa ga harkokinka yan uwa musulmi amma za ga mutum yana cikin itikafi amma salula ana haraka ga gonin bai yi ba domin shi so ake li'ibadatin ala wajen makhasus ibada ce za ka yi ta musamman a bisa huskar keɓantacca ka keɓance kawai sai wannan ibada sai azumin da ke bakin ka domin ba a yin shi ba azumi dan uwa musulmi ka san da haka to mafi karancin sa kwana daya mafi cikin sa kuma kwana goma wa huwa min nawafil khair shi itikabi yana da cikin nafiloli na alkhairi yana da cikin nafiloli na alkhairi yan uwa da ya kamata mu kula mu lura sha'anin itikafi ɗan uwa abu ne wanda yake da alkhairin gaske ɗan uwa musulmi saboda in Allah ya baka damar muhimmin ma a cikin ramadana ‘yan uwa wannan goma ta ƙarshe a rinka ƙoƙari ana tashi ana zuwa domin wa huwa fi min nawafil khairi in jimala yana daga cikin nafilfili na alkhairi da ya kamata a cikin nafilolinmu na yau da kullum in Allah ya kai rayuwarka ka kana da halin kana da waɗanda za su in an maka abinci a inda kake za a aiko maka ko kuma a cankin ka sayi abincinka na kwananka goma ka daho kayanka ka zazawa kayanka in shayin ne ka yi kayanka a can shikenan sai ka ƙaura masallaci ka gani ku in matuƙar kuwa juma'a ta riske ka a kwanakin da ka wannan domin ita juma'a wajibi ne to a nan abin da aka sunanta maka sai ka je masallaci jami'i masallacin juma'a can ka je ka zamna ka yi itikafinka in juma'a ma ta isko ka kana nan ciki sai a juma'a tare da kai yan uwa kuma ka yi ababe na cikin nafilfili waɗanda suke da alkhairin gaske yan uwa musulmi kenan yana da kyawu yan uwa irin waɗannan na filfili irin su azumin litinin da alhamis mun yi bayani a kansa irin su sita shawwal wanda kaga na bana ya wuce sai mai kwanaki domin yanzu muna cikin zulqaida muna cikin kusan yau muna sha tara ga watan zulqaida watan sha ɗaya kaga shawwal ya wuce dan uwa sai mai kwanaki in baka yi ba ka kai hasara to amma dama bata wuce maka ba ga azumin litinin da alhamis dan uwa ga wanda ke tunkara mu nan da yan kwanaki kaɗan in Allah ya kai rayuwa ta ko rayuwarki ko rayuwar shi ko rayuwar su a matsayin mu na musulmi azumin rana arfa in ba mu samu ba tahiri aikin hajji mu azumci azumin rana arfa za a kankare mana zunubanmu na shekarar da ta wuce shekarar da muke ciki shi ma alkhairi ne yanzu cikin abubuwa na alkhairi ɗan uwa kamar yadda itikafin yana cikin na mafi alkhairi to irin waɗannan azumuka su ma suna daga cikin ayyuka na alkhairi ɗan uwa musulmi haka nan in Allah ya kai mu shekara mai kamawa ta musulunci wanda ba kowa bane a cikin mu sai wanda Allah ya kaddara ma yanzu muna cikin shekara 1442 ko to da ukun wa na ganta kin ganta sun ganta kun ganta Allahu a'lam wa ma tari nafsun ma za ta gasibu gada wa ma tari nafsun bi ayi ardin tamut abinda zaka aikata ma a gobe laraban Allah kai rayuwarka bakar tabbas a kansa sai ka tsara program kin garin Allah na wayewa sai wani azu abu ya girma amma ka ce na yi program wa zan yi kaza zan yi kaza ranar laraba ko to sai ta zo wani abu ya girma maka kuma ta nafsun ma za ta kasi gada babu ran da za a ta aikata gobe ma kai ko an jima ma saboda yi mu dukkanta a hannun Allah take قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين rayuwarmu lunwashinmu tafiyarmu motsinmu duk yana ga hannun Allah to irin waɗannan damammaki da ake ba mu ababe na sunna mustahabiya irin su itikafin wannan da ake zancensa irin su azumin tasu'a in Allah ya kai rayuwarki sabo shekara watan Muharram watan harko a cikin watanni na addinin musulunci in rayuwarki ta isa ko rayuwa ta isa ko rayuwarsu in da lahiya da hankalin muras eh domin sai shekara ta zo ba lahiya ko ba hankali sha'anin Allah ne fatan mu ne Allah ba mu lafiyar kuma Allah ya tsare mu ya tsare mana hankalin mu ya tsare mana imanin mu wani aita kai ta addu'a dan uwa ki ta addu'a Allah ya tsare miki lahiyarki, ya tsare miki imaninki, ya tsare miki hankalinki, ya tsare miki dukiyarki, ya tsare ki, ya tsare miki iyalanki, ya tsare garinku, ya tsare ƙasarku. Eh, ƙasa kusa ya zama wajibi ne mu mata addu'a. Sai ana zama lafiya za ka samu ma ka yi sallah, barantana kuma magana azumi. Domin kana ji kana gani in babu kwanciyar hankalin za ka fita da gudu ka bar mahallinka ɗan uwa. Mutane mu yi ta addu'a, Allah ka mu zama lafiya, na alkhairi cikin ƙasa da gari domin mi mu samu bauta wa Allah ta hanya kyaukyawa. Kenan daga cikin ayyuka na alkhairi ‘yan uwa, azumin litinin da alhamis, azumin sha uku da sha da sha biyar, azumin tasu'a da ashura, azumin sita shawwal, azumin wato rana arfa ‘yan uwa. Haka nan malam sai ya kawo maka zancen itikafi don ka gane tunda a baya darasi da ya gabata malam ya yi maka ababen da aka so mutum musulmi ya rika gabatar da su ya maka bayani a kansu don ka kula da su ya maka zancen azumukan nan da za ka yi ya maka hannunka mai sanda ka kiyaye cin abinci a cikin ramadana da rana ƙarara ba a kan mantuwa ba waɗansu kuma malamai suna gani in akan mantuwa ne za ka rama waɗansu suna gani a abin da ya fi kawai Allah ne ce da kai shaida kai azumin kai nana sai malam ya kama daga cikin nawafil hayr al itikaf haƙiƙanin itikaf a wani littafi na muqaddamatul iziya li jama'atul azhab al azhar maliki yace al-lubus bil masjid zama a cikin masallaci li ibadatin ga domin ibada ala wajen makhasusin a bisa huska wadda keɓantatta wa ƙalluhu yomin wa laila mafi ƙarancin shi yini da dare wa akamalu mafi cikar shi itikafi lizantar masallaci da azumi a bakinka asharatu ayyamin kai kwana goma sai ka ɗauka a ramadana goma ta ƙarshe wa huwa min nawafil khair yana daga cikin na filfili na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu akan irin waɗannan ayyuka na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadunmu waɗanda muka yi a baya da waɗanda za mu yi su a nan gaba inda kwanakinmu Allah ƙaddara cikin wanda kake son su ne ka yarda da su Allah karɓi ibadunmu kurakuranmu Allah kan kare mana abinda aka shi mun yi daidai wannan ba hikiman mu bace ba dubara mu bace daga Allah subhanahu wata'ala ne Allah subhanahu wata'ala ya zama da ƙasanmu da garinmu lafiya Allah subhanahu wata'ala ya biya buƙatunmu na alkhairi marasa lafiya mu gina da gidan asibiti Allah ka ba su lafiya Allah subhanahu wata'ala ka ji ɗan iyayenmu da malamanmu da kakanmu da iyayen kakanninmu malamanmu Allah ka yi musu rahama Allah subhanahu wata'ala musulmi maza da mata Allah ka yi musu rahama ka haɗa mu da mu da su a cikin jannatul firdaus ka lullube mu da rahama ka da jin kanka talauci da kakana kai Allah ka tsare mu yi da ba don kai ba Allah ka tsare mu Allah ka biya bukatunmu na alkhairi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين